وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba tara ga watan Rabiu na awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu a kalandar nasara kuma kamar biyar ko biyar ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyu to kamar da aka saba a rana irin wannan kai watan goma kai biyar ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyu a rana irin wannan ta laraba muna karatu a wannan littafi mai albarka na tuffatul maudu da asabil maudu wanda littafi ne na tarbiyya kuma mai matukar muhimmanci a bayi wanda fargaban malami ibn qayyim al-jawziyya abu abdullah wanda Allah ya warasuwa hijira na da shekara ɗari biyar da saba'in da ɗaya wannan kuma shi ne darasi na tasa'in da takwas muna cikin babi na goma sha bakwai wanda shi ne babi na ƙarshe inda ma ne dunkula wane ne ɗan adam idan ka ce ɗan adam rayuwa wane ne ɗan adam a wannan babi na rayuwa ya fara tun daga kasancewar mutum dubban maniyi a cikin mahaifa a ranar farko har zuwa tsayuwar bawa a gaban Allah maɗaukakin sarki a ranar alkiyama da abin da zai faru a wannan fili na hisabi wanda Allah maɗaukakin sarki zai yi hukunci na adalci tare da tausayi da rahama daga nan kuma kowa sai ya san matsayin shi babu wanda za a manta babu wanda zai iya guduwa babu kuma wani abu na son rai gaskiya da gaskiya muminai musulmi masu imani waɗanda suka yi da'a suka gaskata gaba ɗaya sai a yafi mutum da aljanna in banda wanda zai wuce wuta saboda kada wa amalan salihan wa akhara sayya kafirai mushrikai mulhidai da sauransu su kuma sai su shiga wuta ire-irensu in suka shige ta shiga ta har abada. Domin kwana a fakara ta ƙarshe wadda ta suke da jerin gir wasu ayoyi cewa ya wai lana mun ba a sananin marfadina a dama wa'adar rahman wa sadakal mursalun a cikin suratu yasin ayoyin ƙarshe-ƙarshe su ne ayoyin suratu abasa zuhu yau ma idin musfira zahikatun mustabshara ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة cikin kuma ga hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane daya a cikin mu zai shiga filin alkiyama tufatan uratan hurlan buhuma babu takalmi babu tufafi a jiki babu kaciya babu komai har certificate da muke tattarawa da kawai duk za a mutu nan ba da mutum zai shiga da shi sai ranar kiyama sai imani da aiki na gari ko kuma haka san haka ga wanda bai da shi to za mu tashi inda ma ce hatta idza takama la ta'idatuhu har lokacin da adadin su ya hadu mana aka tayar da duk wani dan adam da aka taba ribewa a kasa ba a manta kowa ba falam yughadar minhum ahada da tukun ba mu tsallake kowa ba ba commission dama da ka ci commission aikin nan adam ne gajiyawa ce ba ganganci ba ne galiba ba da gangan za ka yi kana iya ta kasan nan ko sai a samu commission sai a samu iru sai a samu matsala sai a samu takadimi da ta'afiri ana cewa al'amarin su babu wannan to bayan adadin mutane ya gama cika kamar yadda shi aka yi alkawarta min ha fana fana ku وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى an gama haɗa mutane kaf adadin su ya cika cif to wasaru jami'an ala wajhil ardi kuma dukkaninsu sun haɗa a doron kasa fa idza hum bisahir daga kowa kawai a doron kasa da wanda ya rasu tun zamanin annabi adam Allah bai manta da shi ba yana sane da shi sai ne inda aka rike da yanayin da kasa ta ci da wane ne da wane ne yau ga shi kawai a doron ƙasa tun daga kan annabi adam babanmu mutum da farko a wannan duniyar har zuwa ɗan aukin duniyar da mu yanzu mu san kowa ne ne ba Allah ɗaukin sarki zai tayar da mu dukkan mu sai mun gama haɗuwa a doron ƙasa sai kuma Allah ya ci gaba da wani abin da ke nuni ga girman ikon Allah wanda babu wani mutum da zai iya babu wata gwamnati babu wata gamayyar haɗin gwiwa ta wasu ƙasashe da suke da suka ci gaba ko suka kai wani mataki na kimiyyar zamani da ƙere-ƙere da za su iya Allah sai ya tayar da ɗari bisa ɗarin ba wai casa'in da tara da ɗigo tara ba a ɗari bisa ɗari sai mun gama miƙewa mun haɗa a doron ƙasa kowa an dawo mace da rai shi mai gurguntaka ya warke mai makanta idan ya buɗe wani mara lafiya da da bai iya tafiya ya murmure wani mara ƙarfi mai rauni kenan a baya ko a kunni ai shi baya sai ka taɓa shi duk an murmure kama a doron ƙasa ta shakkakacin samahu daga nan sai kuma sama ta tsagi so sallah ce sama ki tsagi wannan sai kamar yana da take ta tauna tsakuwa dan kila har a lokacin akwai wani kangarare shi yana ga kiyama nan har yanzu ba haka bane an dai samu sa'ar shi a wannan alharbu sija zai ga ya sai ya sulale ya sai ya gudu dan ce sama ta tsagi da ce wa yau mata shakka kusa mako billin ramani wa nuzilal mala'ikatu tanzila ka ambata masa ranar da sama za ta tsatsage ta shakkaku ya ce ta shakkaku za ta tsage a Zariya, ta tsage a katsina ta tsage a najeriya ta tsage a afirka ta tsage a kowace nahiya duk wanda ya suke so zai ga sama ta ke na san ko ko fly over ka je wuce ka ga ta dare in ba sa ba dawowa za ka yi kuma kana zuwa kai ne awwalu man yakhbiru kun san ko me ke faruwa gadar kuma yau ba ta tsaki to bala tana sama sama ta tsatsaki yanzu aka yi wasu abubuwa wanda zai ma iya yiwuwa za ga an zauna ana ta hira ana mamaki jam ta ajin miliyan nawa gara ta cinye maciji ya haɗiye wani kwato ya yi fitsari a wasu kuɗi sun lalace duk zai yiwu ma wannan aikin ɗan adam ma kenan za ga ana ta mamaki to yaya kuma ka daga kai saman nan da ba abin da ya kai da kyau wanda kada sai yin na sama a duniya da masadiya duk an share ta zama kullum kuma ta tsatsage alace ka ambata masa ranar da sama za ta tsatsage wa nuzilal mala'ikatu tanzila sai mu fara sassauko da mala'iku ko mala'iku sauka kai ma duka kan ka sauka kai ma duka wancan hujin ka sauka Allah da kai shi wa kai kira ne a suratul furqan kenan bayan wancan aya yace al-mulku yawma idhin al-haqq lir-rahman to a ranar an gama mulki ba wani ne mulki mulki na gaske na gaskiyar al'amari yana hannun Allah sai Allah yace wa kana yawma ala al-kafirina asira kaga wannan ranar da sama za ta sake kafiri ya shiga wani da kanshi zai ce tun da yake bai taɓa haɗuwa da rana mai kunci da tsanani irin wannan ba wakana ai ranar da sama za ta sage yawman adal kafirina wa kana al-yawmu yawman adal kafirina asira ranar wata rana ce mai tsanani ga kafiri shine wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laita ittakattu ma'a ar-rasul sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani وكان الشيطان للإنسان خذولا an gama ne da mutum mutum zai kama malaman balagan ke tatu Allah ce yau mai asu wani mu'ala ya dai ai kaga in bala'i ya bala'i ne ke faruwa cizon ya tsake sai mutum ya ci ya sa kash nadama yake ina ma jiya na sai kaza in ya zo da na jari ba dan kasuwa kenan ina ma da ban ciyar jiya ba sai yau to kafiri shi kuma zai cinta ne sai ce ina ma da yayi imani ya laita nittakastu ma'ar rasuli sabila ina ma da na bi manzon Allah wannan sunnar da suke wa cin kata da wulakanci ita ce kuma yake wai ina ma da shi ma sunna ta haba malam mutum yayi nadda ya baro shiri jorani Allah ba zai karɓi wannan nadamar taki ba ya wailata laitani lam attakhir fulanan qalila ina ba da ban rikuwa da masoyi ba to kaga dai a ranar sama za ta tsage idan sama'un shaffat idan sama'un fatarat wa shaffat sama'u fa hiya yawma idin wahiya wal malaku ala arja'iha ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تبرزون لا تخفى منكم خافية الذي قال كفى متاني الله في نار جمالة با سيتري يكن با kasan Najeriya a duniya yanzu kai ma umuman ba Najeriya akwai alfarma akwai alfarma za ka za dauki kaza sai wani kawunka da suke teburin da ake aikin sai ke karka zo sai bibi da yau kawai wahalar da su zami ba yau za ku fara ba kawai ka kalmar shaka ba ko sojoji da ake ɗauka dajin falgora ko ko sai kawo kai sai karka zo sai bayan sati kuma wannan da gaske ne waɗancan mara to ranar lahira ba wannan alfarmar muminin ma ta sakiyar shi za a yi to dan Allah ina ga mai kashi a wando kaga shi mun ba da aula haka Allah zai ta ingiza mutane la takfa minkum khafiya babu ran da zai kuskira to a wannan rana abin da zai faru kenan ta shakka kafin sama sama sai ta tsatsage wanta sarafi da kawaki taurari su bace su daidaiye idan shamsu kuwara rana kuma fa a shaka haskenta wa idan nujumun kadara taurari kuma su cakuɗe ga yadda ka saba ganin kaza da 'ya'yanta ko sai ka hango ta a can ina kazar ta rabu da 'ya'yan ina 'ya'yan sun rabu da uwan ina taurari yara? ba kuma ba sai yara ne ina ga hasken da ba baka baka san inda yake ba Allah ya cicca kuɗa su in ka kalli sama madadin ta burge ka irin abin da aka saba gani kawai sai ka ga malam sama tana firgita ka ta tsantsage taurari sun kaza idan sama'un fasarat wa ilal kawakibun tasarat idan taurari suka cacca kuɗi wa nazzalat mala'ikatu sama'i mala'ikun sama suka sauko fa a haƙar suka kewaye mutane wannan shi ne hukuncin da Allah zai ka a ranar mun shiga uku dan adam dai ba kowa bane wallahi dan adam ba kowa bane amma ka san har yanzu akwai wanda zai kalli idan kai ce wai ka san ko shi waye wai ka san ko shi waye kuma da za ku gama maganar ya tsiga wani kwaro ya shiga mashi ido dan za ku gan shi a emergency babba ya je emergency wala dan kwaro ne wai da kai ma da ke dan kwaro to yaya da babban ne wala dan kwaro ne nan ne likita kawai ji nike kamar yanzu yake haka rani a ida kuma da zaka gama ta ka san ko ni waye wani malami ya wuce ta wajen wani irin masu ugun girman kan nan yake ku kira musulunta ya san ko ni waye ba zai tsaya ya gaishe ni ba kawai shi kenan aka kira malami wannan alhaji ya ce ka san ko shi waye ko yadda ya ce ka san ko shi waye da za ka wuce ba zai duk wanda ya zo duka yake kai shi kai ka wuce yace ran kai dade ko alhaji ai duk duniya ba wanda ya san kai iri na to na karanta qur'ani yace ai na ka sanni yace a mursalati ma nan kasa kasa a ina yace baka da Allah ce alam nakhluqukum min ma'in mahin a ce ba halicce ku da wani kasantaccen ruwa ba daga nan kake ni ma daga nan nake to ni ke nan kazantacce dan ya wuce kazantacce to sai me farashin ne ne ce eh nan nan mulakanci ne daga kai wanke to akara maka nayi wa sarki addu'a yake to addu'a ka san sarki ko yan na ko alhaji Allah ya baki ko yan kashi lafiya ba da suka ce kare ka dan talakawa sarki sarki baya kashi yake to kada Allah ya baki ko yan kashi suka ce amin sun ga ci dokar mutum ne aka wuce kwana ɗaya ba kashi sai wani mai hankali ya ce kunga sai karan jin ta an tattauna da wani mutum a nemo yi lalle malami ne yana can kan aje a dole aka yi aka yake ba zai zo ba sai dai a kawo mutumin nan nan aka kawo shi ya ce to zan yi addu'a ku ce amin Allah ya baki ikon yin kashi sai da ke amin Allah gafarta malam magada annabawa rana ya samu mukani duk ya feshe su kowa ya je wanka ce to kaga na san ka yasa ban ga wani dalili na kafafa ba tattakaccen ruwa wanda ciwo yanzu zai na ƙasa kai ya lalata suka zama ba kowa ba to dan adam haka zai zama ba kowa ba to abinda Allah zai bayan sama ta tsage rana haskenta ya cishe taurari sun watse haske an neme shi arasa me hikimar tsagewar duk wani mala'ika da ke sama ta kaya sai a ce ya sauko mala'ikun sama ta ce suna gama sauka yalla ya ba su umarnin duk inda ɗan adam yake dama an haɗa mu wuri dai ko su kewaye mu waccan aya da ke cikin suratul rahman ta yi mana filawar ta ya ku taron mutane da aljanu wanda yake da opportunity na ya gudu Allah ya bada oke kai ya gudu kafin kuma mala'ikun nan su sauka su kewaye mu sai da aka sa mu a tsakiya aka yi mana zobe sai aka ce aljanu su kewaye mu yaya za ka gida karfe sha ɗaya wajen da Allah ya sa ka haɗu da aljani in ba ka ba ka fasu zuwa gidan sai dai kai masu waya sai da safe dan ka ga wannan mutumin ya yi maka muguwa addu'a aljani ma na ka haɗu ba ta kyau to aljanu sun ce sai a ce mala'iku ku kewaye ya jama'a wanda zai iya guduwa ya gudu sai ga kowa ya yi shiru an yi tsit ba wanda zai iya cewa ai zai iya guduwa to wani ma mutum ya gudu ya je ina kai ka ga yadda aka yi fata-fata da sama to ya garin ku kuma ba mutum ma ba zai gane garin su ba ba za ka iya ganewa ba dan saman na taimakawa wajen gane gari wa alamat wa bin najmi hum yahtadun saurarin nan kuma a sama suke to sai mala'ikun sama ta ɗaya sai su sauka sai su kewaye mu thumma nazalat mala'ikatu sama'i thaniya daga nan sai mala'ikun sama ta biyu su kuma sai su sauko fa ahatat bi mala'ikati samai dunya mala'ikun sama ta ɗaya ko saman duniya su suka kewaye mu su ma kamar a ce su ma ba a yarda da su ba sai a ce mala'ikun sama ta biyu ku kewaye mala'ikun sama ta ɗaya yanzu ka gaba mu ake kewayewa ba don mu mun riga mun shiga hannaye mun riga mun shiga hannu eh ko labari da mun riga na ce Ibrahim Imam Allah ya ji dai yana yawan bara ta shekarar da za su haji wani mutum mai basira sai da jirgi ya tashi ya yi sama ya miƙe ya ce jama'a duk mun shiga hannu wai da matan da a hannu da mutu amma yanzu sai mun fi shiga hannu ya ce yasa an masu tukin sun zan mun shiga hannu sai ka ji ka dan taka tsauri a lokacin akalla akwai yadda bara ko dai za a kama ka da daga kilomita ne to amma yace yanzu a saman nan kan mun shiga hannu ina ba mita mu koma ga Allah amma wanda da bai koma ba to a fara nan mun shiga ka ga wuta na da wata karin magana in aka yi wa in kana da mace daya in ka tsara aure sai ta kai makishiya amma in ka karo mata ta uku wacce ta farkon ba ruwanta ita ko a jikinta a yi rima za ta yi inda daɗi ta biyu ta ji yadda ta guma mata ita ma a guma mata ta ta karo ta hudu da ta ɗaya da ta biyu ko a jikin ta uku aka yi wa kishiya to yanzu kenan idan mala'ikun sama ta biyu suka sauka suka kewaye mala'ikun sama ta yanzu ba ta mu ake ba ai mun riga mun shiga hannu wallahi mun riga mun kamu yanzu mala'ikun sama ta biyu ne a mala'ikun sama ta ɗaya ne aka kewaye to haka na ai sai summa kullu sama'in kadalika mala'ikun sama ta uku su kewaye ta biyu ta hudu su kewaye ta uku ta biyar su kewaye ta hudu ta shida su kewaye ta biyar mala'ikun sama ta bakwai su kewaye mala'ikun sama ta shida an gama da wannan matsayar. Fa baina ma hum kadhalik suna nan a irin wannan yanayi. Me zai faru? Idan ja'a rabbul alamin sai ubangijin halittu gaba ɗaya tsaye. Sai ga ubangiji. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ubangijin ka zai zo tattare da mala'iku sahu sahu. Waji a yau mai idin ji jahannam. a ranar ne za a zo da jahannama muna kallon ta tana kallon yau mai idi ya tazakkaru insan a ranar ne mutum zai tuna wa anna lahu dhikra wa azuwa ba za ta yi amfani ba zai tuna aiko a duniya an ce akwai zikirin safe akwai zikirin yamma duk da dai yanzu bai fahimci ma yamma ake ko dare ba tunda ba sama an rugurguza sama taurari da rana sun gushe amma dai bari ya yi zikirin fana da zikira tun Allah ba zai mai amfani ba Fir'auna tun a nan duniya kafin a ce waccan gaba imanin da yake ya yi zai mashi amfani ba kuma da ya tabbatar a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar cewa inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yutarkin Allah yana karɓar tubar bawa matukar bawan bai kai gargara ba da bawa ya je gargara labari ya canza shi ke ya riga ya zama ya shigo hannu tubar shi ba za ta yi mashi amfani ba to sai Allah madaukakin sarki sai ya zo subhanahu li fasli li qada'i domin yin hukunci domin zartar da hukunci shine a auna ayyukan mu a auna takardun ayyukan mu mu ma a auna mu a duba sakamakon da ya dace da mu a raba littafai kowa a umarce shi da ya karanta nashi sannan a ba da littafi a dama sannan a raka wasu aljanna Allah ya sa muna ciki wasu kuma a kora su wuta haka za ta faru shine yace fa atarakatil ardu bi nuri rabbi bi nurihi sai kasa sai ta haske da hasken ubangiji madaukakin sarki lafiya cikin suratul zumar can karshe karshe wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta haske da hasken ubangijinta wa wudi alkitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamuna wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'aluna kasa za ta haske da hasken Allah waji wa wuzi alkitab sai a sa littattafai sai a zo da littafi shikenan kowane mutum a ce ga littafin ka karba ka karanta kai ma ga na ka karba ka karanta kaga na aka iya samun kuskure a duniya ai ko a zo za ta zaki hada ai kuskure a baka passport din wani ai kuskure a maka printin da result din wani ɗanka a makaranta malamai ba da gangan ba da kuskure su ba shi takardun wani sai daga baya su gane kai ma ka gane a baka hakuri a canza a bashi na yi a lahira wannan kuskura sama da baya kuskure ko ba zai ba wani da wani ba da gangan duk ma kowa za a bashi na shi ne waji abin nabiyina wa shuhada sai a zo da annabawa da masu shaida ga kowace al'umma fa kai kai zaji ina min kulli ummatin bi shahidi wa ina bika ala haula'i shahida kowa a zo a bashi na shi littafin a ce ya karanta وتميز المجرمون من المؤمنين daga mujrimai su ware daga mutanen kirki Allah ne zai bada umarni wamta zul yawma ayu al mujrim mujrimai ku ware wannan wadar kai za a bayar za ta ina ina barayi dan fashi ina son ga kumma kummar ku da Allah minti ɗaya yawa duk inda barawo yake da kanshi zai zo ya rijista a gurin din da Allah ga gamayyar barayi a cikin ku ai fara sata a tarihin duniya ga shi shine komanda kenan sai wanda yayi sai wanda suke biye wanda suke biye sai ina barci abin nan wanda ba ka kalla akan lokaci kuma mujrimai ne sai ce ga ku haka za a yi kiran da ya suka shan giya da da zina wace ce ina wanda ba sa ma iyayen su biyayya ga su kuma ku ware wamta fil yawma ayyuhal mujrimun kama da yake cewa ai da musulmi da na da mugu ba za mu taɓa sa su su zama daidai ba afa na ja'alul muslimina kan mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar afa man kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun a duniya da lahira lace mujrimai da ana duk wawware shi kenan sai ga kowa ne kuna tare da mutum ba ina za ka baka dan kira mu ba ba na yi wani dan kira ta yana ciki ya ban sani ba ya ce ana ka sani yayin nan ka ga ba abin nan wa ka da sawaba ne shi zuwa ne fata kake karka bata masa lokaci bari mu je umarni ya ka bayar ka ga kaddara shar'iyya dole mutum ya yi da'a dole mutum ya bi amma kaddara shar'iyya ita ce sai a ce wani yi kaza sai mutum ce ba zai yi ba amma kaddara kauniya mutum bai sai ya fita ba Allah ce kaza yake so a yi a ƙarƙashin kaddara kauniya dole mu yi to shine wata fayyadar mujrimuna sai mujrimai su ware min almu'minina daga mu'minai sai kowane ya koma gefe sai a baki sakamakon shi wani sai bal mizan daga nan sai a zo da skeli sai a aji sai a zo da skeli sai a aji in aka ajiye to za a fara awo kenan za a fara auna mutane kayan su wa uhdirat diwani sai a zo da kundin ayyukan mutane kowa an zo da mujalladan shi kowa an zo da mujalladan shi wani kaga na shi katu saboda da'a wani na shi katu saboda sabo wallahi kalla saboda sabo mujrimi ne na karki wani kuma an yi aikin kaza an yi kaza mana an tattara kuma kamar yadda masu malamai ke cewa kowane mutum yake Allah na so kowa ya shiga aljanna za ka ga kowa a irin matakin shi na rayuwa a cikin mutanen da yake rayuwa a cikin su akwai abin da zai iya samu ladar su su ma akwai abin da za su yi su samu ladar shi yasa ne da yake cewa kamar an tambaye shi wai wanne musulmi ya fi da musulmin da zai ware ya zanzare daga cikin mutane don kada su yi mu'amala ya cuce su don kada ya taɓa haƙƙinsu don kada ya faɗa wata magana su ji zafi ya koma kan dutse ya ta ibada da ko mutumin da zai zaɓi ya zauna a cikin mutane su rika mu'amala suna taɓa haƙƙin shi yana yafewa yana taɓa nasu yana neman afuwa suna yafewa wa ne annabi ce ka zauna a cikin mutanen kana saba musu suna saba maka kuna yafe wa juna ya fi maka alkhairi akan ka ke mai kai sani saboda a saba maka a nemi ka yafe ka yafe ko kila ma ba ne ba ka ce ka yafe kai ma ka saba a yafe maka shine hakikalin dan adam takar da mu'amala to akwai lada to sai a zo da kundaye na aiki Allah ya ce wa kullu insanin kamar yadda suratul isra'i وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه kowane mutum mun makala mashi wata rikoda a wuyan shi wata rikoda ce duk binciken duniyar nan da za a yi an kasa gano yadda take kimiyyar zamani irin ta su koriya da japan da china da america ina ba sai ya gano da wannan rikoda take ba saboda allah ne ya sa ta kaga tun ba ke da cctv wannan na musamman ne duk yadda za a yi bandar mutum da balangun shi ba za a iya gano inda wannan rikodar take ba wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura wannan rikodar yace za mu mayar da abin da ta naɗa daga rayuwar mutum ya zama kunci shine diwan da katon kundi bolin bolin kitaban yalqahu manshura sai Allah ya ce bayan kowa ya karbi littafi ikra kitabaka wane da wane duk jama'a kowa ya karanta littafi kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba da mutum zai gama karanta littafi ko sai ga yana murmushi wani me ya faru aljanna zan je ai na wa ya faɗa maka ce littafin da ya nuna ma aka kuwa a jami'a aka kawo transcript ai da za a gama bayani kayi kwas kaza kayi kwas kaza wannan buri bai kai layi ɗaya ba fa a nan da za a takaita samarin abin gaba ɗaya kana kai ma wani kawai shafin farko biyu uku kawai sai ya tafi na ƙarshe ok two point ma wannan ba za mu bace ba yanzu duk wannan bayanan bai da mutane ce ba ko ya hango wata ne da shi ne ya ce ta kaɗai ce result ɗin bai hau ba to akwai final result kai ma a littafin da aka ga ƙarara wannan ka a da kyanna mutum kai na ta murmushi wani kuma ba kowa a kusa ne yana gama karanta sai mace da kuka a ce me ya faru ya ce wuta a ina ka gani a littafin ba ƙaƙi kuma ke ba abin da suka ƙara ma na zanibi ko ba abin da aka rage man na lada to shi kenan sai Allah maɗaukin sarki sai ya bayi wa kowa littafi wasu do iya bi shuhudi daga nan sai a kira masu shaida mu al'ummar annabi za a kira wanda zai mana shaida فلنسألن الذين أرسل إليه walan nas'alanna al-mursalina ba abin Allah ba shi ransu amma sai da ya rantsi na rantsi sai na tambayi waɗanda na aiko wa manzanni mu kenan kuma na rantsi sai na tambayi manzannin shine suratul an-nisa yake fa kai kai da tikina min kulli ummatin bi shahidin wa tikina bi kana haulai shahida za zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ba da shaida mutanen sun bi ka ya bayar da shaida za a zo da wannan shaidar وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود to a ranar ne fa ido zai rena fata mene zai yi shaida hannaye za su yi shaida harsuna za su yi shaida kafafuwa za su yi shaida sannan fatar mutum za ta yi shaida hatta wannan fatar jikin ta ji sanyi ta ji zafi ta taba abin da bai halarta ba ta taba abin da ya halarta duk za ta bada shaida na taba kaza na taba kaza wannan haram ne kuma na taba kaza ko na ji kaza na ji kaza wannan haram ne shi na da suratul nur yake da yawma takaru alaihim al-sinatu ka ambata wa al'ummar ka ranar kin dillancin da harsunan su ne za su yi shaida sannan hannayen su su yi shaida wa aydihim kenan wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa wallahi dan adam ba kowa bane ga malaiku ya sa mana ma yafihu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaqubunahu min amrillah ga yan rikoda wa kulle insanin alzannahu sa'irahu fi unuqi ga ta Allah ya riga fa ya san komai ya alamu qa'idatal a'yuni wa ma tukhfi sudur amma duk da haka kuma sai a ce gaba dan a tabbatar da cewa wannan mutumin ba a cuce shi ba gaba zo ki ba da shaida gaba zo ki ba da shaida hannu zo kai bayani tun da ka je hannun mutumin nan ya aka kwashi zai ta bayani an taba kaza an yi kaza mun yi kaza mun yi kaza kafa zo ki ba da shaida ido zai zo ka hanci wane ne duk sai sun ba da shaida la ce yau ma iri yuwaffi himun lahu dina humul haqqa a ranar da Allah ne ba kowa sakamakon shi na gaskiya wa ya alamuna annahu huwal haqqul mubin to a ranar ne kowa zai yadda Allah shi kadai kaga wani ya riga yayi latti ya riga yayi latti a surat ya tana da ce al-yawma nahtimu ala afwahihi a ranar al-kiyama za mu tona bakunan mutane wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaktubuna sannan hannayensu su rika mana magana da kuma kafafuwansu su rika ba da shaida da abinda suka aikata to wannan duk zai faru a ranar al-kiyama wala tazalu al-khusumatu bayna yaday Allah subhanahu wa ta'ala jayayya da kawo kara ba za su gushe ba a gaban Allah madaukin sarki saboda ranar lahira ba sanayya yau mai fadu marhu min akhi wala yasalu halimun halima masoyi baya tambayar masoyi wani ba zai waiga ba yace ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne yau mai fadu marhu min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kowa mutum ya guje a kyare shi hatta dangi da yan uwa da makusanta yaron oga ya gudu ya bar oga adc ya gudu ya bar mai gida ojila pa famanin waye duk sun watsi a lokacin ma ba sa so su haɗu da oga don ƙila sun taɓa wani abu oga zai tasa shi ma oga bai so ya haɗu da su don ƙila daga saman nan zuwa ƙasa an ɗanyi wani abu mai mulki ba zai so ya haɗu da waɗanda ya mulka ba su ma wanda aka mulka ba za su so su haɗu ba don suna ga mai yiwuwa kuma sun sake layi a haƙƙin shi ko a haƙƙin wasu to sai Allah ya madaukakin sarki ya ba da dama ke tun mai jayayya ya kawo Allah dan abba zake ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari Allah zai bude kofa ce ya jama'a tun mai ƙara ya kawo saboda tsabar adalcin Allah shikenan kowa sai ya fara zuwa wanda za ta fara kafa layi in an tashi kawo ƙara ba ya barin ka zai a ce sai an kawo ƙara a'a Allah zai kamo kowa sai dai dai duk sai an dora ma kan wannan aisha bashir wani haifin ne mai tsada fasik kenan talace wannan shi ne wane dan wane da sunan shi mai kyau da aka sani a duniya ya zama da duniya kun bai wanda ya yana da kyau da wannan mutumin ya rabo idan ya taba ɗiban maka gauta ba ya juya tsinta a gonarka da tsakar dare baka sani ba ko bai roƙe ka afuwa ba kuma kana rike da abun a lokacin za a yi maka ilhama ka tuna gautanka guda biyu ta kai masa ta tsinka ba saboda yawan gautan wanda ya tsintan maka gauta biyu bai layi kawai sai mutum dan kin samu da jikin shi batun ma tikali wannan ma on ma tikali ne ko kawai sai ka dan kin samu maka kawai to sai ka biyo layi Allah wannan mutum ya tsantan man gauta guda biyu to ladar gauta ila sallar kwana hamsin kai ai kuma za ku yi sallar da yawa ta ce kudin muzo sallar ku bai malaikun sai Allah ya bai da sauran lada dama guzurin ba yawa ta to ai shi wanda aka sakan mazo sai yana da zanabi ta ce kudi boko da zamai ta kinkin wanda zanabi wanda aka ciwa gauta ta ya loda ma wannan mutum aka wani layin shi daga na ya wuce bada gari ya wuce Legas saboda ya fi dubu fesis kasa ko wani zai ce shi wai komai ta fandama fandam rigima hanji ne akwai ta a cikin kowa to da haka wani ma za ka je yana cewa wai ina raguwar ganimar badar inda ita zai ce kudin sabai ma ba wai na sahabban ba wai na kuma ya fi daɗin siyasa wani ya ce wai safai akwai haƙuri wai ka ci ma sai siya ce ba ma tara maka na ba su da rai to wani za ka gai ya taɓa ko'ina wani kuma jini ya taɓa to kes ɗin jini a filin alkiyama kes ne na musamman ba maganar a ce an ɗaga wane ka zo ka kawo ƙara bane a Allah zai ilhama ga wanda aka kashe cewa ka san wanda ya kace ka ban sani to wane ne da kuma wane da wane da wane da wane da wane da wane in su dubu ne sai an lissafa haka Allah bai sa ya je gashin gaban goshi shi zai tanko bayan an gama wancan sai zo da ƙarfin bala'i sai ya durkusar da shi a gaban Allah ya ce ya rab talhaza ji baka talani Allah tambaye mutumin nan mene ya kashe mene ya kashe ni har kaza ku sai ta kai karar ka da kayanka ni har kaza sai dai za ka ce to Allah ya kai ka halatta mana to ke kaza ki ya kuɗi za ki zama tarbaya ba an ci nama ba da duk zanen da yau mai izin alin da yi ne ko da ragon na yadda amma kuma ba ba za ka yi winin ba a wannan kirkin mu ne da winin akwai da yadda karba ya mutu da janna mun ji daɗi a nan mutu a can kama ai wani ran mutane yake tabawa kawai waya ko wanda ma shi yana da kisa ne wa ake so a kashe wata na da tsamar gumi da yana ba da wani labari abin ya ba wani su yana ina ko abuja ko wani wuri ashe a lokacin har an gama calculated din hanyar da zai yi a kashi Allah ya sa wani mutumin kirki da ake zikin din da shi ya dan ja da ciki ciki ya dan kada zai shiga bayi yana shiga bayi ya maza ya tek yau da samar gobe tek yanzu haka an shirya in ka taso daga wuri kaza zuwa kaduna za a kashe ka ga irin motar da za ta taso ga shi ma an ba ta lambar ka da irin motar har ma karfe ne za ka bar inda kake dan faɗa ya ba zai share taxi sai na cikin za ka ci gaba da bitin da damar gobe na gani sai eh to akwai matsala shi ma sai koma gefe sai kira darakta SSL ya kira kwamishinan 'yan sanda ya kira waye kira waye manyan jami'an tsaro na ƙasa ya faɗa musu ga labarin da ya samu take a cikinsu kuma akwai masu hannu a kisan nan da na aka kira wanda aka ba kwangilan kisan su dawo an janye ba da yau ba. Da kare ke nan fata gangan malam jafa ta dinga aka kashe shi. In ma wani mutum ya zo ya ce kuskure ne kisan malam jafar to mu a wurin ma kamar wanda ya kisan dai. Ya zo ya ce kuskure ne na je har gidan da aka yi kisan kai in ka gani ka san plan ne. Masallacin ba irin wannan masallacin ba ne a bakin titi kawai ka shigo. Sai ka shigo ta kofa sannan ka shigo inda masallaci ka aka tange da security waya sannan ka shiga ga library shi ta nan yana kallon masallacin ga komar shiga gida ya fito daga gidan ya shigo yana sallah amma suka dora mashi harsashi kuma suka madadin masu tsaya a gama sallah inda wani ya karɓa sallah kaga yadda zan a kalla fi asuba afdal al-amal as-salatu fi awwal waqtiha kama ina su yi ta bayan rana ta hudu suka yi gaba na ma da albani wa zai ce kuskure ne ya ba kuskure ba ne ba kuskure ba ne na je sakwato aka kai mu inda aka kashe shi ma dan mai shiya shi ma da gani ba kuskure ba ne danganci ne a lungu ne kuma duk anguwar irin anguwannin ma haka kowa ya san kowa amma suka shigo ya zo wuciya ga dan lungu nan suka fashe suka gama da shi suka yi gaba to kaga yanzu kila ba a san su ba rahoto bai bayyana ba ko bincike ya iya ya kasa wajen ya iya gano ko suwaye amma na zuwa laira ce nan da kake gani wane ne ya kashe ka sai je kamo shi ce sal haza fi maqatalani Allah tambaye wane ne ya kashe ni sallah ce to kaji ya kai maka shi Allah ne malamin nan yayi mai alhajin nan yayi mai malsarakin nan yayi mai mutumin nan yayi maka me ka kashe a lokacin ne dole ya bada amsa ta gaskiya kuma amsar da zai bayar ba za ta iya kubutar da shi ba yanzu mutum ya ce sa na aka yi tsira ba zai tsira ba kawai ne haushi shi nake ji amma Allah ya daga bayan ma na yi da dama shi yasa Allah dan Abbas shi a fahimtar shi sunubai guda biyu in aka je lahira mutum bai tuwo mutum a duniya Allah baya yafe su wuta balbal kuma ila kiyamis sa'a shirka da kisan kai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga wannan abin da yake a shirka kenan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما yace to wannan malam ka zuwa ba bala'i biyar akan kisan ka yace ba wani ya biya sai dai idan ya tuba a nan duniya in ya tuba shi kenan za ga wani zai kisan ne saboda ya tsayar da duniyar shi lahirar shi ko ma kawai da duniyar wani dan za ga wani ya kama shi a matsayin wanda ya kisan sai za ka ce masa shi wannan ma wada dadin ma duniyar a ya mu tsaga shi amma kuma shi ne makashin in ya bada lissafi ka ya kashe da yawa ba Allah zai zo da shaidu zai ba da dama hatta ya tasima ruhu wal jasad ta ranar lahira kan mun shiga har jikin mutum wannan gangar jikin physical part kenan za ta kai karar ruhi su ma za su gurbana a kotun Allah ai da ma duk inda ka ga mu murayen iyar abu biyu ne a jikin mu akwai gangar jikin shine a ruh a albadan ko a jasad akwai kuma ruhi wanda shi ba ma a gani wa yas'alunaka an ar-ruh wal ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to sai gangar jiki sai ya kai kararai wai ya gangar jiki na gangar jiki ya auna ya ga wuta za a kuma dai kai ka san aka fara gasuwa gangar jiki yana ga anya ba zan fi shan wuya ba sai maza maza ya riga ma da masallaci sai dai ta Allah ina kararai da sai ka rashi me kake yi shi ya sa nake imani nan da shi ne nake wasuwasi da shi nake motsi in na taka zan je masallaci sai ya sa ma kafan nauyi in zan je wajen tacewa sai in dina murmure shi ma rai ya ce a a ni kawai warai ne a jikina duk inda ya karkada kuma na cikin wallahi dole in bi shi duk inda ya ce mu je ban ma da tsari sai na je to shine hatta ya tasima ruhu wal jasad har a samu jayayya tsakanin rai da jiki fa yakunu jasad sai jiki sai ya ce inna ma kuntu mayyitan la aqil sai jiki ya ce wai kaga jiki wai haka ya iya lauyanci wai ai Allah kaga ni kuma tace ne ba kuma ban da hankali wala asma wala usir kuma ba na ji ba na gani wa anti kunti sami'atal basiratal aqila ke kuma rai ke ce mai ji ke ce mai gani ke ce mai hankali wa kunti tusarrifina ni haisu aratti bare ke kike sarrafa ni yadda ke ga dama in kin ga dama in yi motsi in kin ga dama in yi bacci in kin ga dama in tashi fata kulun ruhu sai rai ya ce wa anta allazi fa'alta wa basharta al-ma'siyata wa basashta to ai kai ka aikata saban sai ka rungumi saban kai ka damci saban in ma aikin laifi ne kai ka damka sai yanzu ko da yanzu wani ya zo ya kashe wani da mari ba na jin wani zai je ya ce ina karar ran wani a ina karar wani ne da me ya mare ta ba zai ce tare ya mare ni ba a da hannu ya mare ni kaga ne ya kawo hujja dan ya kare kanshi to shikenan yanzu Allah ya ji karar kowa ya kawo karar kowa kuma kowa ya kawo dalilin da ya sa su duka ba su haɗu sun da Allah ba ko kuma har aka saba wa Allah har suka cancanci wuta to sai Allah ya hukunci na adalci fa yursilu Allahu subhanahu ilayhi ma malaka sai Allah ya aiko wani mala'ika zuwa gare su yahkumu bainahuma domin wannan mala'ikan yayi hukunci a tsakanin su fa yaqulu sai mala'ikan ya ce mithlukuma masalu basirin muqidi misalin ku kamar mai gani ne amma mara lafiya ina ga akwai irin mutane da ga bai da lafiyar bai abin nan bai da lafiyar jiki za ka kone yaushe a zaune zai iya tashi zai iya tashi saboda ciwo ya cinye amma ma da idan shi ƴan kunnen shi garin ko ya kuka yi magana kamar yadda hausa ta kewaye kamar maciji ji kamar maciji to sai Allah sai mala'ika ya ce kaga ku biyun nan da kai rai da kai gangar jiki kamar wasu mutane ne guda biyu ɗaya yana gani amma bai iya motsi bai da lafiya yana cibge a ku ɗaya wa a'a ma sahi shi kuma ɗaya makaho ne baya gani amma jikin shi tangaram sai suka haɗa kamfanin sata shi makaho akwai ƙarfi akwai lafiya inda ka faɗa mace da bai ke da bala'i ka fito da shi amma bai gani shi kuma wannan idan shi ƙyar amma ba lafiya sai suka haɗa kamfani suka ce a nema abinci. To su waɗannan mutane guda biyu, daga na bustana sai suka shiga wata gona ko wani lambu, fakala da mukai. Sai wancan mara lafiya mai gani ya ce, ana arar sai mara, kai ya ce malin makaho, ya ce ya mutumi na, ya ce wala gama yayin itatuwa sun nuna, duk ina ganin su, amma wala astati'u an akuma ilaiha. Ka san dai ban da kafafuwa. ba zan iya miƙa in tsinko ba wa qala al'ama sai kuma makawai ce a ana astafi wal qiyama walakin la ara shay'a ai zan iya miƙewa matsalar kawai ba na gani ne in za ka iya kwatanta min inda suke in ya miƙa hannu ya ce to hagu kana hagu mita ɗaya a kwata fita yawwa to tafi kawai sai ya da jabul ko ka kabo shi yayi shi wannan zai gungura ya gungura ya dagin ya tattara sai ga sun duka buhu wayan zo ne ka ba za ku wadar ka wani dangi lallai in ba ɗaya dai ba za a yi kakan nan ba wallahi in ba ɗaya ko ƙwaya ɗaya ba za a samu ba shine fakara da hulbuƙe sai shi wancan mai ganin saunanne sai ce ihmilni hatta asila ila zalika to ɗauke ni eh waye to rana ka fadarka har in kai inda suke fa fa'ala fa'ala man takunu al-hukuma wai idan ka kama wayannan barayin guda biyu wai wake da laifi akan wa za ka yi hukunci ga abin da suka tsata gida ya sayi ta hannu an je gaban shari'a ya za a yi fa ya kula ni wannan tambayar ba ko turai da gangar jiki za a yi mawa a lahira ai jira ake a ji magana amsar kuma a lahira dole a faɗa gaskiya shikenan fa ya kulu sai fa ya kula ni sai sai alaihi ma ai mala'ika ai su duka jin za a daftar to ai kowa barawo ne mala'ikan Allah shi ne sai mala'ika sai ce fa kazalika antuma to da rai da ciki kuma din haka ne sai a wurga su wuce kawai ya riga an gama da su kenan a daidai irin wannan lokacin akwai rai da za su wasu rayukan za su suna jayayya akwai ran da zai zo ya ce Allah zunubin da aka ce na yi gaskiya bai kai yawan haka ba to yanzu ne kake so yana neman a yare makin a sake duba sikirin da yake da giwa ne ana ce a sake duba a duba a duba wannan zanibin kwanciya wannan bai sai samu wani gundi ne mai sai ce bai da wannan ba wani gundi a ce baka san kai wannan bara na kaza lokaci kaza kaza kaza sai an ba shi bayani billa billa an suranta miki yadda bai faru to na dan manta ne to eh da wannan kama wancan gundi ne mai shi ma banda shi kama dai a ƙarshe dukkanin shugaban da ya kore ya tabbatar mashi da su ba ya iya ma da ke baya hukumu Allah subhanahu wa ta'ala bayna ibadihi da Allah madaukakin sarki yayi isa yayi hukunci a tsakanin bayan shi bi hukumi hilladi ya mutu alaihi jami'u ahadus samawati jami'u ahadus samawati wal ard da hukuncin da dukkanin halittun sabbai da tsatsai za su ya kode wa Allah za su yaba wa Allah za su jinjina wa Allah bisa wannan hukunci kowa zai ce kai Allah ya yi hukunci na gaskiya hukuncin nan ya yi duk wanda ka gani a wuta wallahi ya cancanta ya gani wa kullu barrin wa fajir da duk wani mai da'a da wani fajir wa mu'minin wa kafir da duk wani mumini da wani kafiri sai wannan abin ya faru shine ma da yake wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat za a cika wa kowace rai abin da ta aikata aya ta dake cikin suratul nahl farkon ayar shine yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana kokarin ba wa kanta kariya sai dai wasu waffa kullu nafsin ma amilat kowane rai za a ba shi abin da ya aikata ba tare da an tauye shi ba ina na ce wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba za ka za a yi wa mutane yana ce fa mai ya amal mitsa da zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki daidai da kwayar zarra yara zai gan shi jawabin karfi kenan wa mai ya amal mitsa duk wanda ya aikata aiki daidai da kwayar zarra na alkhairi zai gan shi komai kankanta ne an ce galiban ma wasu aikin da ka rela kuma sai ga a ranar lahira ya maka amfani da gida wanda ka girmama ma bai maka ba yanzu kila za ka iya ganin wani ka dawo ka kila ka je wata harka ko wani taro ko wata hidima ta alkhairi ka zo za ka shiga gida ko sai ka ga wata akuya a far gida ya ce tana ta kuka uwan na ciki kila uwan ma na ta kuka kuma gidan ba wai saka ta saka ba sai ka dan tura kawai sai ta shiga kaga wannan kai a wurin ai ba wani aiki bane to da za a nuna maka ladar za ka kama mai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda eh Muhammad Muhammad Sali al-Munaddid ya kawo a cikin kuturun asaran kablar rahim cikin hadisan da sura Muhammad Sabara ne sunan suka fitar annabi yake jinjina girman ladar mutumin da yake da yake aikata amala khairi annabi ya bada misalin manomi yace kaga idan kai noma duk tsuntsun da yake kana da lada duk kwaran da yake kana da lada duk dabbar da ta amfana da ciyawar gonar kana da lada ko maciji ya samu mafaka musamman ba biyo shi aka yi ba kai hatta wanda barayi suka satan maka Allah zai rubuta maka ladar kayi sadaka bana ta hatsi da tiya kaza wanda ba barayi suka sata wanda aka zo ta ta irin ya shiga cikin waye tun tsakiyar rani wasu tsuntsaye yunwa ta yunwa suka yi tono suka gani tururuwa ta ɗiba ta kai ta adana kwarin ƙasa da waye suka ci duk Allah da ke kullum safa ɗari bisa ɗari ku ba manomi ladar sadaka kaga akwai lada ko ka zo ka ga wata kaya a kan hanya ka ɗauke ta ko ka ga wata kwalba ka ɗauke ta ko wani wuri mutane na faɗawa wani rami ka zo ka cike ramin ko kuma ka sa fitinta in mutane sun zo su rika gani shi ma amal ne khairi ko kai wani ya zo yana tambayar wani wuri ka nuna mashi ko wani ya zo ya ɗauko kaya a abin hawa ya rasa yadda zai ya dora ka zo ka ce menene ai ina suna dan dafa ma sai ka dan kai hau ma kawai bari in dora maka sai ya hau kawai sai ka dora mashi duk wannan wasu ayyuka ne da ka amfanar da wani da irin su ba karaman ladar suke da ita ba annabi ya ba labarin wata mata da ta shiga da janna saboda kare ya fa hadarin kare ba wanda duk wanda ya ajiye kare kullum sai an rage mashi yankin lada guda biyu yankin lada guda biyu a tattara kawai a watsar da su sun zama in bale sallah ce ne kyau amma saboda ya aje kare a ɗiba ladar a watsar sai dai idan karen na farauta ne ko wanda shari'a ta tabbatar amma haka ɗan ka ajiye kare kawai saboda furgewa a asara kake wa kanka shiga aljannan ka zai iya maka wahala to wai idan ma baka yankin ladabi ba na yi to kana zai ce rubuta na yi ta ajewa dole da kai ashiri a wani standing kenan yanzu ka ka ci bashi a wani banki wani ya kuskure ya turo maka wasu kullun spiritus din yayan shi ta account ne zai faru banki za ta spiritus ne sai dai maka tsadan dubu talatin ta square feet tsadan a rage baki saura goma alal biyu za su yi maka kuma wannan alal din ma sai kajiya eh sun maka alal an sa kudin ko sai a ce naira ashirin to kuma sun maka alal ka rage baki kuma ana ganka kuma ashirin da alal din ma tunda a kar din na ba komai bari dai a ci gaba da binka sai ka je ka ci mota kasuwan minus yanzu ma jira ake mata goma ta shigo ita ma alamu ki kaga banki za su ce a wannan da gani ba salari ba ne wannan ba salari ba ne school fees ya turo kaga ma rubuta school fees ku jale miki wannan ina wala ko na duka bane aka turo za su sani a ta hanyar su ba na duka bane ke turo to sai a turo sai ka kira shi ka turo sai na turo ta wane ta titi sai inna ne an kare mutuwa ai da ka ne ka tafiye da ta wane da ka ko akwai yar matsala ai a kan da ke akwai bashi baka biya ba sai da za yi to san da za yi ba kuma yanzu sai dai wata falalar in ta to to koya aikin yake mutum yayi sai Allah madaukakin sarki sai ya baki sakamako ya fitar da sakamakon waɗanda da ka komai kankantar aiki na alkhairi mutum zai gani kuma komai kankantar aikin sharri ya rabu mutum zai gani sai sa suna da suka ce aya da tafi kowace aya ban tsoro a Qur'ani ita ce wa mai ya'mal misala zarratin sharran yara sharri ko yayi za ka iya zuwa da kai daga kai sai wani a daki ku zagi wani kaga wanda da kike gani shi ai bacuci ku bi ba an gana yi kun zama kun fita kun sa bakin ku igiya kun yi kun ana zuwa da lahira ce kun tuna da kai da wani a daki kun zagi wani ku bi lahira muke sani harshe harshe Allah ya ji ko kuma ka faɗa alkhairin shi ko ka faɗa magana mai kyau game da shi ko ka taimake shi ma ba tare da ya sani ba shi yasa mutane wanda ya fi kowa muri wa wannan rayuwar kada sukar mai suka ta hana ka alkhairai kada kuma sukar mai suka ta sa ka rika ramuwar gayya ba ai ka hakura sannan kada yabon masu yabo ya sa dan shi kawai za ka rika yi in ka biye wa mutane kuma za su yabe ka ba kuma in ka ga mutane na yabon ka yau ko yau din ne ka kyautata musu gobe za su iya daren maka da sukar da za ka sha mamaki kalimomi ne aka yi wanda daula ce ta musulunci ƙur'ani da sunna suke yi amma wani ya fito ya kata kata da su kama dama ba kiran yaban suke ba ko kuma sukar ba ita ce za ta dakilar da su ba to mamala yake cewa Allah zai hukunta tsakanin bayi gaba daya kuma yunadi munadi sannan ne shela sai ya yi shela ya yi shela da tattabi kullu ummatin ma kanat ta'abu ya jama'a kowace al'umma ta je ta bi wanda take bauta mawa fa ya zahabu ahadul autani sai masu bautar gumaka sai su tafi ma autani tare da gumakansu wa ahadul salibi ma salibi masu bautar kuros kristoci kenan ko sai su tafi wajen kuros din su wa kullu mushrikin ma ilahi kowane mushriki wani laya yake bauta ma wani kan gida wani tsafi yake ne wani kaza wani kaza wani saurayi kowa sai tafi wajen abin da yake bauta ma allazi kana ya abu wanda yake bauta ma la yastatiqu tafadduqa anhu sai ita yake zuwa ba sai ta saka tuna finnari suna zuwa su kare da gumakan duk sai su fada wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum la hawarin kowa sai a tayar da shi ushurul ladina zalamu wa azwajuhum kowa sai a tayar da su da gwargwadon irin ko da abubuwan da suke bauta mawa muminai su ne za su wanzu a wuri guda su tsira su shiga aljanna su kuma kubuta ina ga sai mu tsaya nan sai mu tashi wa yaqal wahiduna fa yuqalu lahum ala tanfiquna ay sun tataqanna ay sun ala tanfiquna ay sun talakanna sai su bayar da amsa a ƙarshe Allah mutukin sarki ya rubuce mu da rahama insha Allah to fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum